إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa har ila yau a turmi na biyu na wannan rana ta uku a cikin daurar mota ilimin hadisi daga littafin al-muqiba a wannan safiya ta 18 ga watan jumada al-akhira hijira da shekara 1442 wanda ya dace da safiyar 31 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine a darasi na takwas a cikin wannan jerin giya insha Allah za mu tashi inda malai ke cewa al-maqlub al-maqlub wal qalbu fil matni wa fil isnad qar inji suyuti ko eh imma bi ibdal alladhi bihi ishtahar bi wahidin nadhirihi wahidin nadhirihi yughayyira waj'al awij awij awij al-isnadan hadithan ijtaba haka zuwa ƙarshen maganganunsa da abin da ake ce ma as-sariqa shi kuma shi kuma iraki yake cewa wa minhu qalbu sanadin limatni nahaw imtihanihim imam al-fanni fi mi'atin lamma ata bagdada faraddaha waja wajal isnada dukan su sun bada wannan labarin shi ma suyuti ya bada labarin da yake cewa li akhara li akhara wa aksuhu igraba naw mumtahinan ka ahli bagdada hakau وهو يسمى عندهم بالسرقة وقد يكون القلب شهوا سهوا أطلقا المقلوب شيني أسمى حديثي يجوي شيني أدوكي إسناد وانا حديثي إسناد حديثي A أبيوا حديثي B ko isnadin hadisi B abaiwa A yana faruwa da gangan ko da kuskure ko da wata mummunar manufa idan da mummunar manufa shine ake ce masa sarika kamar da muka fara a jiya zaka san cewa ne yana sata hadisi irin wannan barayin makaryata ne masu neman fitina zai je ya nemo wani hadisi mai kyau ko ya nemo wani isnadi mai kyau sai ya rakkaba mishi wata magana ta ƙarya ko mara inganci don ya samu ya selin ɗin hajarsa wannan sun suka gane sai a ce barawo ne na hadisi yana ɗauka hadisai daga makarantun malamai sanannu amintattu yana zuba su a cikin mazubin shi na ɓarna huwa ma rawahu shehu bi isnadin lam yakun kadhalika shine malamin ya ruwaito hadisi da isnadin da ba haka abin yake ba fayan qalibu alaihi sai abin ya rikice mishi wayanibbu ya zama wato ya shiga cikin wato abin nan annatat shine ya tafiyar da hadisin ya lalatar da hadisin ya nitsu min isnadi hadisin ila matanin akhar ya jona isnadin wani hadisi da wani matani daban au an yanqaliba alaihi ismu rawin ko kuma sunan wani mai riwaya ya rikice mishi mislu murra bin ka'ab wa ka'ab ibn murra wa sa'ad ibn sinan wa sinan ibn sa'id ko sunan mai riwaya ya rikice mishi in yayi kama da juna sunan ɗayan sunan baban ɗayan sunan baban ɗayan sunan ɗayan me yakon yace murra dan ka'ab sai yace ka'ab dan murra ko aka san haka me yakon yace sa'ad dan sinan sai yace sinan dan sa'ad ko aka san haka to irin wannan shi ma duka yana cikin abin nan wato alqalbu wanda zai faru a matini ko a isnadi waman fa'ala zalika khata'an wanda yadda kuskure fa qaribun to al'amarin shi yana kusa da saukin matsala waman ta'ammada zalika wanda yake yi da gangan warakkaba matanan ala isnadin laysa lahu ya dauki matani ya daura akan isnadin da ba shine nashi ba fa huwa sariqul hadisi to wannan shine barawon hadisi shine su yake cewa وهو يسمى عندهم بالسرقة وقد يكون القلب سهوا أطلقا shi suke ce maɓarawan hadisi da sanda ka ji an zo a cikin tarjama wani an ce kana ya surukul hadis abinda ake nufi shine yakan ɗauko yana da matani mara kyau sai ya nemo wani isnadi mai kyau sai ya saka to malamai za su gano shi a wannan makarantar babu wannan hadisi wa huwa alladhi yuqalu fi haqqihi fulanun yasruqul hadith shi ne zaka ji suna labarin shi suna cewa wani barawo ne a cikin hadisi wa min zalika an yasruka hadithan ma sami'ahu fa yadda i sama'ahu min rajul da kuma irin wannan shine ya dauko hadisin da bai san shi ba bai ji shi ba sai ya ce ai ya ji daga wani ma'ana ko dai tarkibin matini da isnadin da ba nashi ba ko kuma abinda bai ji agun wani ba ya ce ya ji agun wani wannan na da hadisin amma shi bai ji daga mutumin ba sai ya ce kuma ai ya ji to wannan shi ma sata ne to sai amma malamai sun halasta yi da jarabawa a makarantar da ake karantar da hadisi ana so a jarabta goge wa ɗalibai babu babu laifi a caccakuɗa isnadoji da hadisai da ba nasu ba kamar yadda ake ridil ko fazil ko makamancin haka a sa ɗalibai su gano su gyara hadisan wanda hakan zai za a ba su maki a gane iya goge wasu amma da sharaɗin kar a bar shi a haka da an gama duk wannan takardun ai destroying ɗin su kasu wanzu a haka kamar yadda ana koya ma yara hadda ya halasta an zo jarabawa a burkita ayoyi a ce su sake tanzimin su yadda suka zo a sura ko su sa kowace aya a mazauninta ta ɗaya ta biyu har zuwa ta ƙarshe amma bai halasta a bar wannan abin ya wanzu ban an gama za a yi destroying duka wannan documents ɗin don kada su wanzu har wani ya gansu a haka ya ɗauka a haka suke to anan ana yawan ba da labarin abin da ya faru da al'imamu bukhari kamar da muka ji daga sakawi da yake cewa wa minhu qalbu sanadin au sanadin limatni nahwa imtihanihim imam al-fanni kamar yadda suka jarabci shugaban wannan ilimi fi mi'atin lamma ata bagdada game da hadisai guda 100 sai da yazo bagdada shi Imam al-Bukhari faraddaha wajawwada al-isnada Imam al-Bukhari kamar yadda yake cikin tarihi madinatu Baghdad na al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito wannan labari haka Ibn Hajar ya bada wannan labari a cikin littafin Hudas Sari muqaddimun Fathul Bari haka malamai da dama da suka ta zama Imam al-Bukhari sun ambaci wannan labarin cewa Imam al-Bukhari ya zo kasar Bagadaza ya shiga Bagadaza ba shiga ɗaya ba to a cikin wani shiga da ya mata a farko farkon al'amari sai zama mutanen Bagadaza suna takama da cewa Bagdad ita ce ummud duniya a lokacin ita ce cibiyar ilimi cibiyar kasuwanci cibiyar mulki cibiyar duk wani abu da ake takama da shi to ya zai wani ya zo daga wani ƙauye Bukhara a can mawara annahari a ce wai gashi ma sun ga yaro ne ko gemu bai yi ba a cewa ana ce mashi amirul mu'min na fil hadisu ba su yadda ba da aka sai aka tara malamai aka ce su mai jarabawa waɗannan malamai suka zo da hadisai har guda ɗari suka rarraba su gida goma kowane malami ya rike hadisai goma suka ta karanta mai hadisan cewa suna so yi musu bayanin wannan hadisan malami ya ja hadisi ya ja ya ja ya ja sai bukari ya ce la arifu suka ƙara ja su ƙara ja su ce la arifu har sai da aka gama jan hadisan nan guda ɗari sai suka ce to kai an ce mana babban malamin hadisi kuma ka ce duk baka sa hadisan nan ba yace eh ni ba a haka na san su ba ce to shikenan faɗa mana yadda ka san su shine ya ba hadisan duka ya daidaita musu su cewa kai hadisin da ka kawo na lamba kaza a cikin hadisan ka kawo isnadi kaza wannan ba shine isnadin shi ba isnadin shi yana gurin wancan da ya faɗi hadisin shi na kaza shi kuma isnadin shi kaza duk ya gyara musu hadisan suka koma yadda suke sai suka sallama ma ilimin shi wannan labari ne mashhuri kwarai a cikin tarihin bukhari duk da yake in ta fuska isnadi akwai maganganu akan isnadinsa amma isnadoji dama ne wannan labaran ba a daukan zafi akan sai sun inganta inganci na keke da keke amma in labari ya shahara ana iya karban fil jumla a ce ya an yadda ya faru ko da tafasil din shi ba su tabbata haka ba wallahu alam to kullun ana kwatanta wannan a matsayin labari na abin da ya faru a aikace aka yi kalbul asalid da imtihan da kuma abin da yake nuna falala ta imam bukhari wajen karfin haddasa da karfin iliminsa babu shakka imam bukhari malami ne da ba a taba ganin irin shi ba a cikin sa'o'in shi ko a cikin na bayan shi in ana magana karfin hadda da karfin ilimi da gamdakatar da Allah ya bashi ya ishe shi alfahari ya ishe shi abin ayabe shi shine Allah ya zabe shi ya sa shi ɗaya daga cikin muhimman mutane da suka kiyaye addinin musulunci ta hanyar kiyaye sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mishi shine yake cewa malam ya ci gaba da cewa anan wa in saraka fa ata bi isnadin da'ifin li matnin lam yathbut sanaduhu idan ya saci hadisin sai zama ya zo da wani isnadi mai rauni ga wani matni wanda isnadin sabbe tabbata ba fa huwa akhaffu jurman to wannan yafi saukin laifi mimman saraka hadisan lam yasihha matnuhu fiye da wanda ya saci hadisin da matanin shi bai inganta ba warakaba lahu isnadan sahihan ya kera mishi isnadi ingantacce fa inna hadha naw'un min al-wad'i wal iftira wannan wani nau'i ne na ƙarya da kirkira hadisi wato wanda zai saci hadisi mai rauni kuma ya sa mai isnadi mai rauni kaga karke dai hadisin ba zai kai labari ba amma suna yin haka dan ya nuna yawan hadisan shi cewa yana da riwaya daga makaranta kaza to wannan al'amarin shi da sauki fiye da wanda zai dauki hadisi mara inganci ya rakkaba mai isnadi mai inganci wannan yayi ƙarya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kana zalika fi mutunil halali wal haram in ya kawo irin wannan game da wani karatu wanda za a bayyana kaza halas ne kaza haram ne abinda musulmi za su bauta wa Allah da shi fa huwa a'azamu isma to anan zunubin yafi girma wa qad tabawwa baitan min jahannama wannan kuma ya sayo kanshi daki yayi buke da daki a jahannama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa baitan fi jahannam a cikin riwaya Ahmad ibn Hanbal kenan baitan fi jahannam a riwaya Bukhari kuma falyatabawwa maq'adahu minan nar ya nemi wurin zama a gidan wuta Allah ka tsare mu daga gidan wuta wa amma sarqatus sama waddi'a'u ma lam yasma' min al-kutubi wal ajza' amma satan as-sama'u mutun ya saci cewa ya ji abu kaza alhalin bai ji ba littafin da bai koya a gun wani malami ba yazo tarihin sai ya ce ya koyi wannan littafin a gurin malamin littafin da bai ji a gurin wani malami ba yazo ya karantar da nuna cewa ai ya koya a gun malam wani fa hadha kadhibun mujarrad wannan tsurar ƙarya ce kawai laysa min al-kadhibi ala ala rasul sallallahu alaihi wasallam ba wai yau annabi ƙarya bane ya dai wancan malamin ne bal min al-kadhibi ala shuyukh ya rewa malamin shi ƙarya ne walan yufliha man ta'anahu amma duk wanda yake shiga irin wannan ƙarya to baya tsira baya samun falahi baya samun tsira wa qalla man satarallahu alaihi minhum masu irin wannan ƙarya kaɗan ne Allah ya rufa masa asiri mafi yawan su asirin su ya tono fa minhum man yaftadihu fi hayati akwai wanda asirin sa ke tonuwa tun yana raye wa minhum man yaftadihu ba'da wafatihi wani kuma bayan rasuwarsa a gano haka duk malamin da zai dinga yin ƙarya mai riwaya ya dinga ƙarya ya ce malam wane malami na ne malam wane ya koya mun karatu kaza malam wane ya ya koyar da mu ilimi kaza sai zama a hakikanin al'amari malam wane nan bai koya mishi wannan ilimin ba ko ce to wannan mai yin haka bai tsira baya kai labari asirin shi yana tonuwa kuma da damansu da suka yi haka tun suna raye an tona musu asiri an je an tambayi malamin ya ce shi bai san shi ba ƙarya yake mai an duba sijil na irin wannan sunaye da ake rubutawa babu sunan shi ko kuma an tabbatar ma sanda yake faɗan wannan maganar malamin ma bai je garin da yake cewa sun gamu da shi ba ƙarya su dai tana bayyana malamai suna bayyana su at-tahammul to bayan da ya magana akan ada wasu suna fara galibi da magana akan at-tahammul thumma al-ada domin ya fi zama logical koya sannan bayarwa shi kuma ya fara da bayarwa yanzu kuma zai magana akan yadda ake ɗaukar shi ne attahammul wanda kamar yadda su yake cewa a'ala wujuhu a'ala wujuhi man yuridu hamla sama a labzi shekhi imla'an imla amla haka ne ko imla amla min hibzin من همذ نو كتاب نو ورد آه ولو آه ولو ورد ولو ورا ستر آه إذ ولو ورا ستر إذا عرفته أو أخبر haka su da yake cewa mafi ƙarfin hanyar ɗaukan hadisi akwai sama'u min labdi shekhi imla'an malamin yana faɗa ne ana rubutawa amla ko ko ba haka ba min kutubihi ko min hibzihi duk ɗaya ne ya ce ce walau ko da kuwa wara sitirin akwai shamaki tsakaninka da malamin akwai baka ganin malamin eh idza araftahu idan ka san shi ko ka san muryarsa in ka ji zaka gane kuma gane au akhbara ko akhbara mu'tamadun wanda ka yadda da shi ya gaya maka cewa wannan muryar wane ne warar da haza shi ubatu amma shi uba bai yadda da wannan ba akwai maganganu da yawa a kai in za ka yi asama mai lardun shekhi dole ne sai ka gan shi ido da ido ko ko ko murya kawai ta wadatar kamar yadda misali muke jin muryan malamai a kasusuwa kuma ganin za a yadda ka gan shi sai in haka live kai da shi ko ko kuda ta tv ne a zamanance misali duk akwai maganganu a kai da malamai suka yi ha'a wannan zaman nan yanzu ka kalli malami a tv ko ka je kai downloading a youtube ka bi karatun za ka iya cewa malam wani ya koya mini magana mafi dacewa da abin da yake daidai shine za ka iya cewa amma sai kai bayani hanyar da ya biya koya maka nan na koyi karatun littafi kaza a gun malam wani ta hanyar kasusuwan shi da na saurara domin in muka ce ba za a yi haka ba to bai da amfani taskace su da yake me yasa ake taskace su da sai a daina kawai kuma tunda zamani ne zo da wasu hanyoyi waɗanda za a iya cin more su ko mutane ma suna ci din musamman yanzu ma da ake da abin da ake iya yi live ta facebook ko ta youtube ko ta zoom ga sanan technology iri daban-daban wanda za a dinga yin karatun a wani wuri yanzu wannan katin inda mun so muna da kayan ba mu ga dama bane kawai don ba ma son sai mun tallata ba kowa amma wasu ku sun san muna yin wannan katin daga zari a darul hadis wanda ana yi in wanda ake so ne ya kai wani waje din sanda ake yi za a kafa kyamara a buɗe data ta, ta, internet kowa ya gani kamar yadda ake yin abin nan live coverage a tv in ana yin wasanni ko bukukuwa duk ana yin wannan yanzu ba wani abu bane so idan mutum bai ga malami ba ido da ido amma ya ji muryar shin ya halasta ya ce daga gare shi ya halasta amma shi uba ya tsananta ya ce a me yasa ya halasta saboda ya halasta ka bi liman da baka ganin shi amma kana ji muryar shi sahu yayi nisa ko akwai duhu ko akwai katanga amma kana jiyo murya ga Aisha ta bi ta bi sallah daga ɗakin ta ko ba ta ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana jiyo muryarsa ta bi sallah har take tambaya me ya faru asma'u ke tambaya ta kai me ya faru ta tuna mata sama cewa ana yin khusufi to kaga ashe zaka iya bin limamin da baka gani baka hangen shi dukan muna yin sallah haka ai ko ko wani ya taba tanin sallar shi bata yi ba in ka je sallar juma'a ka je a makare sai dai ka jiyo liman amma baka je a makare ba wata ranar sallah asuba ce masallacin da duhu baka gani sai dai ka ji muryarsa ko kuma masallacin yana da nisa idan mai tsayi ne koda kana cikin masallacin yanzu a masallacin makka ko masallacin madina mutum da suke ganin limamu wani zai je ya gama ma yawon shi a masallacin bai ma san inda limamun yake ba goma haka ba amma kuma kana bin shi so tunda wannan ya halasta na karatu shi ma ya kamata ya halasta babu shakka ma ya halasta kuma an samu malaman da suka koyi karatu da haka al-imamu an-nasa'i riwayar shi daga al-haris ibn miskin malam haris ibn miskin ya kore shi daga makarantarsa da haka in yazo bayan kofa yake tsayawa sai ya ce qur'a alaihi wa ana asma'u min wara'il bab ana karanta mishi ni kuma ina bayan kofa ina jiwa ya labe sannan ibn hajar ya bada labarin wani wata kissa mai ban mamaki a cikin al-mu'jamul mu'assis kisa ce mai ban mamaki da ibn hajar ya bada labarin cewa wasu malamansu sun gaya musu cewa abin ya faru ne a zamaninsu cewa wani malami an an zo ana koyon karatu a wurin shi sai ya sa labule ba a ganin shi ba a ganin shi sai dai ka zo da kai ka ji karatu to ta sai wani dalibi ya nace ya ce shi yana so sai ya ga malamin malamin ya taimaka mishi sai ya gan shi da malamin ya ya ga ba yadda iya da shi sai buɗe mai wannan hijabin sai ya ce sai na ga mutum ne kan jaki kisa ce gari biyar jiddan malami ne mutum kuma ya iya karatu amma kuma kanshi na jaki ne ce to algata malami ya haka ya ce eh Allah ne ya min sakamako da wato abin da na yi na rashin kyautawa ya karanta hadisi da manzala sallallahu alaihi yake cewa mai daga kai kafin liman ya taso ya tsoraci kada Allah ya mai da surarsa surar jaki ko kan shi kan jaki to shi kuma sai ya ce bari ya gwada ya gani shi ne sai ya gwada kuma sai Allah ya gwada mashi aya a kan shi ba abu ne da ya kamata mutum ya ce bari ya gwada ba Allah ya nufi ya nuna aya a kan shi haka ta faru wannan labari ya tabbata kuma ya tabbata ba wallahu ala to almuhimmu dai anan shine ba su fasa koyan hadisan nashi ba ko da ya sa shamaki din ko mun gani ko da ya sa shamaki har yanzu kamar yadda muke ambata misali ana ana karatu ne a masallaci watakila irin masallatan da ake yin demarcation duk da dai ba kyau wannan demarcation da ake ba sunna bane a raba masallaci a ce ga bangaren mata daban an gine ga bangaren maza daban wannan bai da asali a sunna amma dai mutane ne suke yi to waɗannan matan da suke cikin bangaren matan nan da aka sha makance su aka yi cubicle ko aka yi demarcating ko aka sa labule ko aka gine ko aka sa seal silin ko ko mbm katako kuma dai mai aka katange kaga ba sa ganin malamu ba sa ganin limamin yana limanci amma za su bi shi sallah kuma sallar su ta yi to haka in suka saurari karatun shi karatun su yayi in suka je suka ce malam wane ne ya koya mana shine wannan duk abin da shi yake ta faɗa shi suudi da yake cewa min hibzihi aw min aw min aw man katab walau wara sitrin idza araftahu أو أخبر مؤتمد ورد هذا شعبته والله أعلم توشين يكي تشيوا لا يشترط العدالة لا تشترط العدالة حالة التحمل باء شرطا تعادلتي ce sai mutum ya zama na kirki sanda zai koyi karatun ba sharaɗi ba ne sharaɗi ne a wajen bal halatal adai a wajen bayarwa ne ake saka wannan sharɗin amma wajen koya ba sai an kawo wannan sharɗin ba eh sai in ka zo bayarwa ne fa yasihu sama'uhu da kai idan mutum ya ji karatu kafiran kafin ya musulunta wa fajiran da kafin ya zama ustazu yana mutumin banzan shi wa sabiyan da kankanin yaro duka wannan ya inganta sannan mutum yake kafiri ya ji karatu daga bayan ya musulunta ya bayar shi sa ma an halasta kafiri yazo ya ji yazo ya ji abin da musulmai suke wayan ahadu min al-mushrikin sajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam Allah sannan wani wanda ba ustazu bane hala tsautsayi ne ya kawo shi ya ji a masallaci ana wa'azi ya zo na dai ya ji ko yunwa ta kawo shi gun walima ya tsaya ya ji karatun ko menene ma dai sanda yake ji dai shi ba damu shi bane amma daga baya idan ya zo ya ga ya samu adala kuma ya rike wannan karatun zai iya bayarwa haka sabiyan yaro karami abinda mutum ya ji yana yaro in ya girma ya gaya da bukatar wannan karatun zai kanta da shi wa qadrawa jubair ibn mut'im radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil maghrib bit-turi fa sami'a dhalika hala shirkihi wa rawahu mu'mina kamar da yake cikin bukhari ainihin wato da muslim hadisin Jubairu dan Mut'im wanda yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul tur wa tur wa kitabin mastur ya ji wannan ana karantawa a sallar magariba san da yazo Madina batun fansa na wasu kamammu daga cikin ƴan uwansa sannan bai musulunta ba a lokacin amma ya ji wannan karatun amma daga baya da ya musulunta sai ba da labarin abin da ya ji kuma aka karba wasalaha almuhaddithuna ala ja'alihim سماء ابن خمس سنين سماء وما دونها حضورا وتأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه والمؤتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز وانا يتشي مغانا دمك يجي بايان عمتاشي malaman hadisi sun sa ka'ida akan cewa idan mutum ya ji abu dan yaro wanda ya ji karatu yana dan shekara biyar to za a sa shi a matsayin lalle ya samu sama ya samu jin karatun wama dunaha idan shekarun shi suka yi ƙasa da biyar hudur ya samu attendance ai mun ji magana a baya ko wata annasu suka yi isti'nasi isti'nasi shine abin da ba hujja ba amma abin da zai ƙara magana ka armashi kamar irin abin da ake yi da mafarki mafarki ba a hujja da shi amma ana isti'nasi an tarihin malamai ana faɗan falalarsu sai a faɗi wani abu da aka gane musu a mafarki bayan sun mutu isti'inas ne to haka a nan ma sun yi isti'inasi da wannan magana cewa anna mahmudan cewa mahmud ibn rabe ɗin can akala ya kiyaye majjatan wannan feshi da annabi mashi kamar da ya ce aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi waji waji wa ana ibn khamsi sinina min dalwin min dalwin annabi ya gunsa daga wani wato guga wata guga sai fesa mana a fuska al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan riwaya da Muslim to wannan yanzu sai suka ce suna ganin wannan na nuni zuwa ga cewa dan shekara biyar da iya rikewa sai ya ce wala dalili alaifi amma babu dalili akan haka domin ba ka'ida ce mutarida cewa duk dan shekara biyar na iya rikewa ba kamar da muka faɗa jiya abin yana da alaka da irin mutum irin basirarsa irin IQ da yake da shi yaron da yake da IQ mai girma an san IQ ko ba san me zan ce da Hausa ba yadda ake lissafin basirar mutane idan an haifi yaro a asibiti akwai inda suke auna kwakwalwa a gane IQ wato abin nan index na intelligence ɗinsa ana sa yau daga 1 over 10 har zuwa 10 over 10 to diyarin da nashi ya kai 7 zuwa sama za ga yaron yana da basira sosai fiye da waɗanda suke ƙasa da haka to irin wannan yaran za ka ga suna da saurin gane abu kamar yadda muka san misali za ka ga yara za a haife su wani a haife su shekara ɗaya amma wani zai riga wani fara magana a cikinsu ba su fara magana rana ɗaya ba wani zai riga wani fara tafiya wani zai fi ɗayan girman jiki duka za su bambanta yana komawa zuwa ga jin ƙwaya halittar jikinsu da iyayensu suka ba su na gado yana komawa zuwa ga environment ɗin ma da aka haife su irin garin da aka haife su irin abincin da suke ci irin kulawar da suka sama ta kulawa da jikinsu da lafiyarsu da ƙwaƙwalansu ko kuma rashin wannan kulawa yana da alaƙa da abin da zai sa su iya yin basira da wuri ko su ƙi yana da alaƙa environment da abincinsu da dangantakarsu da kuma irin mutanen ma da suke ciki kamar da na ambata ajiya in suna cikin mutane suka damu da karatu da wuri sai ga an kai su makaranta da wuri in kuma ba sa cikin wannan mutanen ba za a kai su makaranta ba sai ran da suka ga dama suka kai kansu to zaka abin yana da alaƙa da waɗannan abubuwan kenan ba za a yi mishi hukunci gama gari ba yace wal mu'tabaru fihi innama huwa ahaliyatul fahmi wat tamyiz abin duba kawai shine wato ahaliyatul fahmi wat tamyiz cancantar a a wato ya zama zai iya fahimta kuma zai iya bambance meye daidai meye kuskure meye mai kyau meye mara kyau a su ma malaman da suke wannan magana su ma kuma suna isti'nasi su ma da faɗin Allah da yake cewa wabtul liyatama ku jarabci marayu menene hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda kaga aka ce za a dinga yi maraya jarabawa ka a bashi dukiyarsa har in ya kai balaga idza balagun nikah yanzu ya balaga ya zama shari'a ta hukan shi to amma kuma sai a ƙara ba balaga kaɗa sa bashi kuɗin shi ba sai fa in anastum minhum rushda kenan ba kowane baligi ne yake da rushidu ba kenan kuma gane an rushidu din ƙari ne akan mujarradin balaga din to haka yara za su zama shekarun su daya amma rushid din su ba daya ba haka sai a dauki wannan kudin shi a bashi dan ya zama yana da rushid yana da hankali yana da tunani wannan kuma halama ya girme shi sai kuma shi ana shi kai hanzu baka yi hankali ba kai ba za ba kudin ka ba a to wancan ba kanina ba ya ce ai shi yayi hankali kai baka yi ba kaga kenan yin hankalin bai da alaka da shekaru su shekaru kawai lambobi ne kawai lambobi ne na irin kwanakin da kai a duniya ko mun gani in ka ka ci more su su zama masu kyau in baka ci more su ba su zama kawai asara ce su su ma suna istina shi da wannan cewa ai ba wai balaga ce kadai ke sa shari'a ta baiwa yaro kudin gado da aka aje mishi ba a'a sai yayi hankali to ƙari da aka ce da hankali ya nuna balaga kadai wato balaga ya zama yayi gashin hammata ko yayi katuwar murya ko yana mafarki irin na maza wannan kadai bai mai da shi mai hankali ba wannan ya mai da shi wanda shari'a ta hau kanshi ne doka Allah ta hau kanshi ta yin sallah da azumi da sauransu amma hankali ba to ba dole ya zama yayi shi a daidai wannan lokacin ba haka sai an lura da hankalin sannan za a za a yi mishi hukunci da hankali ko rashin sa wannan ne maganganu da malamai suke yi a wurare da dama da in suna magana akan irin wannan qadiya ta at-tahammul da al'ada to da haka ya danganta ga irin mutumin da irin yaran da irin yanayin mas'alatu wala yace ga wata fa'ida yasugu tasarrufu fil isnad bil ma'ana ila sahibil kitabi aw al juz'i wa kariha ba'dhum an yazida fi alqabir riwati fi dhalika wa an yazida tarikh sama'ihim wa bi qira'ati man sami'u li'annahu qadarun za'idun 'ala al ma'ana yace wai sugu at-tasarrufu fil isnadi ya halasta ayi tasarrufi a jujjuye maganganun da ke cikin isnadi bil ma'ana amma su dace da ma'anarsu ila sahibul kitabi aw juz'i zuwa ga ma'abocin littafi ko juz'i abin da yake nufi shine a zamanin su ibnu zahabi da na kusa da su idan za ka ruwaici littafin muwadda misali bari mu kwatanta da muwadda to malamin zai baka isnadi daga kan kanshi har zuwa kan mai riwayan muwaddannan ya haya ko muhammad ibn al-hasan ko makamantansu sannan sai ka ji isnadin na cikin muwadda ma'ana yanzu a ce wannan littafin da sai muna da isnadi har zuwa kan shi zahabi cewa wane ya koya ma wane wane ya koya ma wane har zuwa kan zahabi wannan shine al-asl to wannan isnadin da za a koro ka ba a kai kan asal na cikin littafin to ya halasta inda aka ce an ba'ana in kaga dama ka ce nabba'ani in kaga dama ka ce akhbarani ya halasta wannan tasarrufin a cikin kafin a kai cikin littafin amma na cikin littafin bai halasta ka canza yace sannan wa kariha ba'dhum wasu kuma sun kyamaci an yadi da fi alqabir riwati fi zalika ya dinga yin ƙare-ƙare wajen laƙubban masu riwaya idan ka lura da isnadojin malaman da littafan da kowa ana faɗin sunan shi ne tsura wannan shine al'asu manzala sai su ma kai ake faɗan mukamin shi yanzu wannan da ake cewa bukhari ya ce haddasana abul yamani ba za ka ji an ce al'allamatu al'imamu ash-shaykhu thiqatu abul yamani ba haka in aka ce an ibn umara ba za a ce an sahabiyil jalil abu abulwane ne abu abdullah nam abu abu salim umar ibn abdullah ibn umar ibn khattab ba za ba za bashi wannan mukamin ba haka in aka ce an malikin ba za a ce anil imami malik imami darul hijra ba za za ka ji sunan kawai malik haka za a cire wa kowa mukamin shi a bar shi tsirara annabi ne kawai yake da mukami a cikin isnadi sallallahu alaihi wasallam haka malaman da suke to in ma za a ambaci wani mukami to alkunya ce domin larabawa al'adarsu alkunya ita ce girmamawa ba laƙubba ba laƙubba sun shigo wa larabawa ne bayan gamuwarsu da farisa da roma su ne suke da farisa ne musamman su ne suka zo musu da laƙubba iri daban-daban wanda aka dinga sawa malamai ka ji malami kowane malami da yana da laƙabi saifullahi shahabuddini taqiyuddini wane ne ɗin din kowa ana laƙaba mashi kamar yadda shi zahabi shamsuddin ko nawawi a ce muhyiddin ibn taimiyya a ce taqiyuddin ibn hazirin a ce shuhabuddin duk wannan alƙab ne wanda suke ba arabiya ba kuma malamai suna kyamatar su su malaman zaka ji ba sa sawa kansu wannan sunayen ma hasali ma shi imam nawawi yana yin Allah isa ga duk wanda ya ce mashi muhyiddin bai so to wannan laƙuban da sarakuna ake sawa sarakuna aka fara sawa laƙuba manya-manya za ka ji sarakunan banul abbas suna da irin wannan laƙuban da yawa al-mu'tadid billah al-mutawakkil alallah al-muqtafi bi atharillah za ka ji duk sunayen su al-musta'inu billahi kowa da wani laƙabi da aka danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala al-qahiru bi amrillah akwai wanda yake da wannan lakabin haka ba shi shawara cewa wannan lakabin yana da nauyi ya cire shi wai shi mai karya mutane ne da umarnin Allah so sai kuma lakuban suka sai suka yadu har zuwa kan malamai duk malami idan ya taso sai a duba wani lakabi da zai zama alamar irin yabo ko girmama shi da ake sai a sa mashi wannan lakabin to ko da malamai suna da wannan lakuban aka ce kar a ambace su a cikin isnadoji sunan kawai za ka ambata sannan wa an yazida tariha sama'ihim sannan kuma kar a dinga ambatan kwanan watan sama za ka ga malaman baya ɗin in kana karanta mutawwalat in ya ce akhbarana fulanun sai ce bi madinati kaza ranan kaza ga watan kaza ƙala haddasana fulanun bi madinati kaza yawmu kaza min tarihi kaza sai isnadi ya tsayi citu wannan ma kada a faɗe shi li'annahu qadarun za'idun 'alal ma'ana domin wannan wani abu ne wanda yake karuwa akan asalin ma'anar isnadi amma malaman baya suna yi suna yi suna cika wuri da shi wala yasugu idza idza wasalta ila alkitabi aw aljuz'i kuma bai dace ba idan ka kai kan littafin ko juz'in an ta tasarrafa fi taghyi asanidihi wa mutuni kar kai tasarrufi wajen canza isnadoji ko matanan littafin kamar yadda muka ambata wali hadha qala shaykhu ibn wahb daka ibn da kike yake cewa yan bagi an yunzara fihi hal yajibu aw huwa mustahsan ya kamata a tsaya a tantance wannan magana shin wajibi ne takaituwa akan wato lafuzzan cikin littafin ko ko mustahabi ne ba za dai a canza ba to amma rashin canzawan wajibi ne ko mustahabi ne wa qawwa ba'dhumul wujuba wasu malamai suka karfafa cewa lalle wajibi ne a bashi yadda yake wannan magana ibnu salahi shine ya faɗe ta kamar yake cikin ulumul hadith yake cewa laysa li ahadin an yughayyira lafdha shay'in min kitabi musannifin musannafi min kitabin musannafin bai halasta ga wani mutum ya canza wani abu da ke cikin littafi da aka rubuta wa yuthbita badlahu fihi lafdhan akhara ma'anahu koda kuwa zai cire wannan lafazin ya sa wani lafazi ne da ke zaman wancan wannan ko aboko haka yake in zaka hakaito magana daga wani littafi koda akwai kuskuren yare a wajen ba za ka gyara ba sai dai ka ce inda larabci ne ka ce kaza kala ko kaza huwa a bracket ko kuma inda turanci ne sukan sa sick s i c wanda wani terminology ne na masu rasa cewa eh wannan wurin ka gane akwai kuskure a ciki amma haka yake a inda ka ciro shi ya daga cikin amana ta ilimi duk abin da zaka kofo ka kofo shi yadda yake kar ka ƙara ka ka rage in kana da buƙatan wani ƙari ko rage sai ka je ƙasa a hashiya ka ka ambaci abin da kake gani ka ce to ina ganin kaza shi ya dace da wuri kaza dan ta yi kai ne kake kuskura ba shi malamin da ya fita ke kuskura ba kuma baya raye wata kila ko baya kusa ballantana ka tambaye shi maka bayani to kar ka gina kuskuren ka ko tunanin ka ya zama shine asali ka bar mishi abin shi yadda yake ba a canzawa ma a tajwizihim riwayata bil ma'ana duk da fa an halasta riwaya da ma'ana suka ce wa qalu suka ce malahu an yughayyira tasnifa duk da an halasta riwaya da ma'ana to baya halasta ka canza abin da aka rubuta idan wata bukata kuma ta sa ka canza to ka tabbata ka ambata shine kaman ka dauko wata magana ta ibnu hajar ko ta zahabi ko ta ibnu taymiya ka kawo a littafin da kake rubutawa ko wata makalarka ko wata hudubarka to in ka cire wani abu sai ka ambata ka ce bi tasarruf na yi tasarrufi a nan saboda ka reraye watakila ko ka ciro farko ka bar wani abu a tsakiya ka hada da ƙarshe sai ka ce bi tasarrufin yasir ko bi tasarrufin fil ma'ana ko bi ikhtisar sai kai haka sai zama ka tsira daga tuhumar da za a yi maka wata rana akan cewa kana abasi kana wasa da nusus na mutane wannan laifi ne mai girma rashin rashin bayyanawa ɗauko magana wani baka faɗa ba ko ka canza ta baka ce ka canza ba laifi ne mai girma daga cikin kaba'ira ne aboko ma kabira ce da kasan shan giya ko zina ko caca a musulunci haka ake kalanta kabira ce minal kaba'ir ina fata mun gano wannan malam ya ci gaba da cewa qala ibnu daqiqin ya ci gaba da cewa wa hadha kalamun fihi da'fun wannan maganar ta cewa sorry zahabi ya ci gaba da cewa wannan magana kamar da dauko a can al-iktira din kenan wannan magana ta cewa bai halasta sam a a a canza wani ba cikin tasnifi kuma wanda suke faɗa haka suna da ganin halastin riwaya bil ma'ana yace wannan magana ce da akwai rauni amma idza naqalna min juz'i shay'an ila tasanifina wa takharijina yace amma idan muka kofo wata magana daga wani littafi zuwa littafanmu ko zuwa abinda muke fitarwa فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول to anan ba zai halasta mu canza din ba abin da yake nufi mai raunin shine wajen faɗe da baka to anan ba za a iya kiyaye cewa duk abin da zaka faɗa da baka sai ka faɗe shi keke da keke yadda yake cikin littafi ba ko mun gani kamar wannan kuma shine abin da zai yi a waƙiyance yace amma in zaka kofo ne ka rubuta to karka sake ka canza ma wani mai littafi abinda bai canza ba qultu zahabi yace wala yasugu taghyiru zalika illa fi taqdi'i hadithin baya halasta a halasta wannan irin abun halasta canza wani abu sai in zaka daddatsa hadisi irin abinda bukhari yake kawo hadisi ya daddatse shi to anan shine abin da ya halasta au fi jam'i ahaditha mufarraqa isnaduha wahid ko kuma haɗe hadisai da suke daban-daban amma isnadinsu ɗaya irin abin da a shekul albani muhammad nasiruddin ya yi ma hadisin jabiru da hadisai da dama da ya aiki a kansu akwai hadisin jabiru na aikin haji bukhari yana da a shekul albani ya yi littafi hadisin aikin hajji nan shi kaɗai ne sai ya bi ya tattaro riwayoyin a wurare daban-daban ya haɗa su ya haɗa su ya mai da su hadisi ɗaya mutakamil kamar yadda ya yi askutu sala kamar yadda ya a hakamul jana'iz kamar yadda kuma ya yi a littafin shi da na talhisu muslim shi sa talhisin da nasir albani ya yi wa muslim shi ne talhisi mafi inganci da malamai suke faɗa saboda ya yi talhisin shi ba tare da ya yadda kalma ko ƙwaya ɗaya ba in ya kawo riwaya to zai bibi duk inda akwai wani harafi wanda babu a cikin wata riwaya sai ya ɗauko shi ya duba ina ne daidai inda ya faɗi sai ya saka shi to shi ne za ka ga yana sa mashi baka mai mai abin nan mai sukwaya din nan in kaga ya sa baka mai sukwaya yana nufin wani abu ne da ya kara daga wata riwaya wanda yana ga ya cancanta a saka shi a nan wajen to irin wannan ya halasta shi ma shekul albani ya kware game da wannan aikin sosai malam ya ce fa yuqalu fihi sai a kawo isnadoji a kawo isnadi wato a wuri guda a kawo duka hadisan sai a ce wabihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kawo isnadi ya kawo hadisin to ba zai ƙara maimaita isnadin ba sai kuma ya ce wabihi da dai wannan isnadin zuwa ga manzala sallallahu alaihi ya ce kaza malamai suna yin haka mas'alatu ha ila ga wata mas'ala tasammaha ba'dhum an yuqala sami'tu fulanan fima qara'ahu alaihi aw yaqra'uhu alaihi al-ghayr wasu malamai sun yi rangwame kamar imam malik da sufyan sufyan thauri da sufyan ibn uyayna duka wannan ra'ayin su kenan kamar yadda al-qadi iyad ya faɗa cikin al-ilma waɗannan malaman suna ganin babu laifi kace sami'tu fulanan ga abinda ka karanta ka ja baki ko abinda wani ya ja baki kaga baka ji daga lafazin malamin ba amma zaka iya cewa sami'tu wa za khilafu al-istilah wannan ya saba ma istilahi aw min babir riwayati bil ma'ana ko kuma ya zama daga babi ne na riwaya bil ma'ana wa minhu qaulul mu'arrikhina sami'a fulanan wa fila fa fulana shine kuma irin wannan abinda ake faɗa idan an zo tarihin malamai an zo tarihin malamai za wani za a ce rawa an fulanin wa fulanin wa fulanin sai kuma wani kuma sai ya ce sami'a haka ce wani dan wani dan wani mutumin gari kaza sai ka ji zahabi ko ibn hajirin ko wani ya ce sami'a fulana wannan malamin da ake tarjama ya ji karatu a gun wani to ba lazumin shi ya zama karatun da ya ji a gun wanan nan ta hanyar as-sama bane ta yi ta hanyar al-ard ne yana faɗan ma'anar sami'a fulanan ɗalibin wanan ne kawai ba a bayani akan wato tafarkin da ya bi wajen koyon karatu a gun shi ko mun gane wato duk yana koma ne da aka lura da asalin abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai kamar da muka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shike koya musu da bakin shi suna ji lafazin shi daga bakin shi mai tsarki suke sarare da kunnuwansu kaga sama'u ne amma an samu wasu wurare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wato dama suka yi mishi al'ard su su karanta ya ji kamar yadda ya nemi wani karanta min Qur'ani Abdullah dan Mas'ud Abu Musa al-Ash'ari annabi ya wuce ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana karanta al-Qur'ani ya tsaya ya saurara kuma ya ce mishi da gari ya waye je na ji karatunka kuma ya min dadi to kaga yanzu wannan yayi alqira'atu ala shaykh ne kenan haka wancan hadisin na tarihin jassasa na na na na wannan eh eh me sunan shi ibnu me me cross din nan ah dan dan gidan kristan nan ah wanda suka je suka shiga jirgin ruwa ya fashe da su ah ah suka zo adiyu dan hatim eh adiyu dan hatim dan gidan hatimut ta'i adiyu wanda ya zo da cross ya musulunta annabi ya ce mashi kuna bauta wa malaman kudin nan ko yana da hadisi a cikin muslim wanda suka shiga jirgin ruwa jirgin ruwa ya fashe da su suka samu kansu a wani wani tsibiri suka ga dujal suka ga jassasa suka ga dujal da ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari annabi ya sake tara sahabbai ya ce ka karanta musu labarin su ji yanzu kaga yanzu wani ne yake karantawa annabi shine malamin ko ga ɗaliban ga kuma wani yana karantawa dukan suna sarari kaga wannan shine alqira'atu ala shaykh to waɗannan ana amfani da su a matsayin hujja akan halascin alqira'atu ala shaykh wanda aka samu su daga asali kamar yadda kuma jibril alaihi salam yakan saurari lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karanta mishi ya ji in yana mishi al-ard na alqur'ani shine annabi shine dalibin jibril shine malamin in yazo zai karanta mishi kamar da yake cewa la tuhrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana kaga jibril ke fara karanta mishi sannan kuma shi ma sai ya maimaita ya ji kuma yakan dawo duk shekara ya sake mashi wannan maimai din to duk wannan suna nuni zuwa ga halastin duka wannan tafarki mabambanta wajen karantarwa to da haka sai malamai suke isti'nasi da waɗannan nassoshi da ire-iren su dan bayyana hujjar irin waɗannan tsare-tsare na karantarwa yace mas'alatun idza afrada hadithan min mithli nuskhati hammam aw nuskhati ibn mushirin idan ka ware wani hadisi daga wata nuskha daga wata sahifa wato akwai malamai a farko sun tara hadisai yanzu kamar wancan tarjama ta Amr ibn Shu'aib an abi an jaddihi da babu ibn Hakimin kamar da muka ambata mutanen gidan ne suka tara hadisan da iyayen suka ruwaito ita zama sahifa ko nuska duk wanda ya zo koyon karatu sai a koya mishi daga ciki to akwai nuska ta Hammam Hammam ibn Munabbih kenan as-San'ani wanda yake da nuska ce ingantacciya daga Abu Huraira wajen hadisi ne 140 ya tara hadisan da ya ji daga Abu Huraira ya tantance su wanda Ma'mar ibn Rashid yana ruwaito su kamar yadda yake cikin Sirr alamin nubala to haka kuma akwai nuska ta Mushir Mushir shi ma yana da nuska wadda tana cikin abin nan Mushir al-Ghassani Mushir ibn Abu Mushir Abdul A'la ibn Mushir al-Ghassani wanda an ma buga ta wannan nuska to yana da ita sai a dinga ruwaitowa to wani malami kamar yanzu bukhari ko muslim kamar da muka ji su suna intikai ne in sun zo ba za su kawo nuskar duka ba amma sun ruwaice ta daga malamin malamin su ya koya musu karatun duka yanzu ka kamar muwadda ai bukhari ya koyi karatun muwadda a gun malamai wajen guda biyar ko shida misali kuma ya ɗebo hadisai da dama daga cikin muwadda ya zuba a sayin bukhari amma bai kawo ta haka yadda take duka ba abin da yake bukata yi intikai ya saka littafin shi to haka wannan nuskokin ma da suka koyi karatun su sukan yi intikayin abin da suke bukata ne to shine yake cewa idan kai irin wannan intikayin fa in hafaza alal ibarati jaza wifaqan idan ya kiyaye lafazin to ya halasta kama ya qulu muslim kama yadda muslim yake yi ya muslim yake yi imam muslim zai kawo wani hadisi kwaya ɗaya ko biyu daga wata nuska tunda hadisan duka isnadi ne kwaya ɗaya ko mun gani isnadin su kwaya ɗaya ne don ya kawo isnadin haddasani fulan qala akhbarana fulan an fulan an fulan an annabi sallallahu alaihi wasallama suka ji ya ce fa zakara ahadisa ya ambata mana hadisai ne da yawa da wannan isnadin minha daga ciki ga hadisin da shi ke so ya kawo qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza kaza wato karka kawo isnadin yayi kama da kawai wannan hadisin kaɗai ka koya da shi sai ka bayyana wato sakin ɗin cewa wannan isnadin da aka karanta da ni an bani shine da hadisai da yawa a ƙarƙashin shi amma kuma yanzu ni ina zaben wannan ne kaɗai. ko mun gane wannan duka tana ala amana ta ilimi da suke da shi yace to amma wasu malamai suna ganin wa illa in ba kai haka ba fal muhaqqiquna ala tarakhusi fi tasarrufi as-sa'iq wasu malamai suna ganin babu kome ana yin haka suka ce saboda ai sahabbai da suke bamu wannan hadisan zaka ji wani zai ambaci wata mas'ala ba zai ambaci kissar abin da ya faru akai mas'alar ba sai wani zo kuma sai shi kuma sai ya faɗa cewa ai kaza ne yayi kaza yayi kaza shi wancan iya abin da yake ga da buƙatar faɗe kenan ya faɗa wannan ma yazo ya ga buƙata ta ya ƙara sai ya ƙara suka ce da haka suna ganin su babu komai wallahu a'lam مسألة قوات مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنا rarrage hadisai da rarraba su to ya halasta idan ba zai gutsutsura ma'ana ba Imam Bukhari yana yin wannan sosai a cikin littafinsa yana zaƙulo iya inda yake so ya ajiya inda yake so in ya gada wani lokaci kuma sai ya kawo shi gaba ɗaya ɗin in ya ga akwai bukata haka to yana yin irin haka kuma ya halasta amma ga malami wanda ya san ma'ana ya san abin da yake wa min at-tarkhisi taqdimu matnin sami'ahu alal isnadi wa bil aksi na daga sai abinda aka halasta ka gabatar da matanin da kaji isnadin da shi ko isnadin da kaji matanin idan malamin ka da zai koya maka ya ce ne haddasana haddasana tukunna ya ce kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to abin da ya fi kawo shi a haka amma ya halasta ka fara kawo matanin sannan ka ce haddasanahu bihi kaza kaza muslim yana yin haka shi ma ka an ya kula kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nadamu taubatun akhbarana bihi fulanun an fulanin kaza kaza kaza kamar yadda yake cikin sunan ta ibnu maja annabi ya ce nadama mutum yayi nadama ya ji takaicin laifin da yayi ya ji ya tsani laifin da yayi yana jin haushin abin da yayi to wannan ma ita ma tuba ce sai da ya kawo hadisin sa na sai ce akhbarana bihi wani ne ya gaya mana ko haddasanahu fulanun an fulanin an fulanin zaka muslim yana yin wannan wa haddasanahu ko kuma sai in ya kawo matanin ya kawo isnadi na farko wanda shine ummu ababu ya kawo matanin sai kuma ya ƙara goya mai isnadoji wa haddasanahu fulanun an fulanin an fulanin bihi mithluhu ko nahawuhu ko zada wana ƙasa min hadisihi dina yin wannan kanakancin ko yake cewa a mas'alatun idza saqa hadithan bi isnadin idan ya kawo hadisi da wani isnadi thumma atba'ahu bi isnadin akhara sannan ya ƙara kawo wani isnadi wa qala yace mithluhu irin shi keke da keke fa hadha yajuzu lil hafiz al mumayyiz lil alfaz fadin haka ya halasta ga malami wanda yake gogagge wanda yake iya bambance bambance bambancen da ke tsakanin lafuzza fa in ikhtalafa al lafzu qala nahwuhu in aka samu sabanin lafazi ko yayi ne to sai dai ka ce nahawuhu kwatankwacin sa au qala ko ka ce bi ma'anahu ya bamu da irin ma'anarsa au bi nahawin minhu ko da irin kwatankwacin sa ma'ana ka kiyaye itlaqin lafazin misluhu domin mislu a islahin suna nufin irin waccan riwayar keke da keke yawan harfan yawan kalmomin da zubin su da komai amma in aka samu wani bambanci ko ɗanyaye ne ko ɗanyaye ne can an ce sun maƙala nan kuma an ce sun mazakara ko an ce wakana ya ƙulu nan kuma an ce fakana rubama ya ƙulu kuma gane irin wani bambancin mantan da watakila kai ba za ka ɗauke su da muhimmanci ba to su agu malama hadisi suna da muhimmanci da in ba lafazin iri ɗaya ne da iri ɗaya tsakanin riwaya ta farko da ta biyu ba to karkace misluhu sai ka ce mene ko ka ce nahawuhu ko ka ce bi ma'anahu ko bi nahawin minhu ko ka ce bi ma'anan qariban minhu da makamantansu mas'alatun mas'ala ta gaba idza qala idan yace haddathana fulanun mudhakaratan dalla ala wahanin ma idil mudhakaratu yutasammahu fiha idan kaji malami ya ce haddasana fulanun muzakaratan wana ya ba mu hadisi a wurin muzakara to irin wannan dalla ala wahanin ma yana nuna wahani rauni dan kankani iz almuzakaratu domin su muzakara yutasammahu fiha suna yin rangwame a cikinta abinda suke nufi da muzakara shine wato kamar yadda ka ga alarmomi suna yin musaffa ko suna zaman muraja'ar haddasu haka malamai suke zaman muraja'ar hadisinsu mahaddata ne na hadisai suna zaman muraja'ar shi sukan yi musaffa hatta kai gama idan suka yi zurfi zurfi ya zurfi kamar irin su abu zur'a to suka yi musaffa ne da kirga hadisan kawai ce mas'alar kaza hadisi nawa kake da shi akai yana da hadisi yana da riwaya dubu kaza a ciki kaifa waya kaza to faɗa min wanda baka da su wanda bani da su suna yin wannan to a irin wannan zaman muzakara ba sa yin ba sa bin ka'idoji na keke da keke kamar in sun zauna zaman karantarwa domin zaman karantarwa zama ne a aji formal setting ko mun gane kamar yadda misali yanzu lecturer idan ya shigo aji ko malami na islamiyya ya shigo aji akwai ƙarajin dole ya lazimce su da shi da ɗaliban saboda nan aji ne amma da zaka bi shi office kana so ya ƙara maka wani bayani ko wani abu ba dole ya zazinci wannan ƙa'idojin ba kuma gani ta yi kaga inda ya shigo aji yanzu kamar yanzu misali sai a ce kowa ya kashe wayar shi amma idan ka je kai da malami a ofishin shi yana biya ma karatu ko yana ƙara maka wani bayani wayar shi na kunne in an buga zai dakata da katin ya ɗauka hala wannan dakatawa za ta ba da wani ma'ana daban makaratun fiye da na aji ko daban da na aji to kaga ashe in ba ana cikin formal class setting bane akwai abubuwan da ba a lazimta kula da su to da da zaran an ce muzakara to malaman hadisi za su fara ɗari-ɗari suna bi a hankali su ga wannan na muzakaran zai dace da wanda aka karantar a aji ko ba zai dace ba shine yake nufi cewa to a irin nan za a kula saboda akwai tasamuhi wa min at-tasahuli samau min ghairi muqabala yana daga cikin sakaci ka saurari nuska ba tare da an yi muƙabalarta ba a zamaninsu idan ka kwafi littafi idan kana son littafin malami za ka ara ne ka kwafi ko ka samu masu kwafewa wanda ake biyan su kuɗi su kwafe alwarraƙun dama sun riga sun kwafi suna da su kamar da ake zuwa a siya a kasuwa su siyan maka to in ka so irin wannan nuskar ba nuska ce mu'tamada ba sai ka nemi nuskar malamin ko nuskar da aka gyara akan ta malamin ka gyara taka shine kwatankwace irin aikin da muhaqqiquna suke kenan yanzu sai ga dole a bambance nuska take ta haƙiƙi da wanda babu to idan baka yi wannan gyaran ba kake amfani da wannan kofin kana sauran karatu to kai mai sakaci ne karatun ka bai samu inganci amfani da kofi kowane ɗan jigari-jigari kamar yadda misali da sanda mu sanda muke undergraduates ba a yin photocopy na note misali ko irin wannan balantana ma wa yake ma da waya wadda za a ce bari da kai maza da kai snapping ɗinsu da sauransu a'a note idan kai missing ɗin lecture baka samu ba haka ɗin nan yadda za biya ambata wurin nan haka ake za ka je ka ari na wani ka rubuce inda baka gane ba ka zo kai da shi kuna gyarawa shine tasihu da muƙabala ɗin in ma kun saurari lecture lokaci ɗaya akan samu yanayi wanda wani ya tsallake wani abu wani ya tsallake wani rabin layi wani malamin ya yi sauri a wani wuri wani malamin bai so a ce mashi sa come again please ba zai amshi wannan rainin ba to sai daga baya za ku je sai ku haɗa ku gyaggyara ku tada not ɗin mai kyau ko ku anshi na wani wanda yake gaba da ku kaga yana da nuska kenan muqabala ala nuskatil shaykho sai ku ansa ku gyara da ita to idan baka da nuska mai irin wannan ingancin to kai ne sakaci ne an zo riwaya za a siffanta ka da sakaci duk wannan ana yi ne fa dan a tantance hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa fa in kana kathiral ghalat idan ya zama yana da yawan kuskure lam yajuz ba za a halatta mai haka ba wato ba zai wuce lafiya ba wa in jawwazna zalika faisihu fi ma sahha min al-ghalati dun al-maghlut idan kuwa muka bari hakan muka halasta ya wuce lafiya lau to zai halasta ne kawai akan ma sahha min al-ghalati abinda ya aka inganta na daga kuskuren dun al-maghlut ba wanda aka bar shi a kuskurenta ba in ma za a shi nuska irin wannan to sai an gyara abinda ya tabbata wa in nazara wa in nazara al-ghalatu dai zama kuskuren kadan ne a cikin nuskar bayan an an gyara din fa muhtamalun tunan ana iya kau da kai lakin la yajuzu lahu fi ma ba'du an yuhaddisa min asli shaykhi amma baya halasta daga baya ka dauki na malamin ka ce zaka yi riwaya zaka bada hadisi daga gare shi bayan nuskar ka ba mai kyau bace sai in ka gyara nuskar ka sannan ya halasta kai wannan to zamu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh